yau muna ranar asabar a sha nawa sha tara ga watan jumadal akira ha tara ga watan jumadal akira shekara ta 1442 hijiriya da wannan ɗin kuma ya zo daidai da 23 ga watan januwari shekara ta 2021 miladiya yau muke fara wannan daura a wannan aji na mai albarka mu'assasatul manar li akibatul mannan lil ilmi wat ta'abbudi wal ikhlas da manufan sauki waɗannan littattafai guda uku nazmu muthallat qutrub da manzumatu mi'atil ma'ani wal bayan na al-imam ibn shikina da kuma kitabul bulga fil farqi bainal mudhakkar wal mu'annas mun ƙara karanta waɗancan guda biyu kuma za mu shiga darasi na ƙarshe insha Allah kitabul burga fil farqi bainal muzakkari wal muannas wallafar babban malami Kamaluddin Jamalul Islam Abdulrahman bin Muhammad bin Abi Sa'id Al-Ambari An-Nahawi ahsanallahu tawfiqahu malami ne babba a in dan karanta muku kaɗan daga cikin tarihinsa a gurguje wato malami ne mai yawan sani kuma mai tsoron Allah matuƙa cikakken sunansa abul barakat kamaluddin abdurrahman bin muhammad bin ubaidillahi bin abi sa'id al'ambari an gaine ko babban malami ne na hau an haife shi a garin al'ambar wannan ambar ɗin wani gari ne a ƙasan furat a yammacin bagdad ana aka haife shi zai kai kaman fursuki goma tsakanin shi da bagdad ƙauye ne cikin ƙauyukan bagdad an haife shi a watan rabi'ul akhir an gane ko rabi'ul awal rabi'ul sani shekara ta ɗari biyar da goma sha uku ɗari biyar da nawa da goma sha uku baban shi malami ne kamar da alimamu su biya faɗa ya fara karatu a wajen baban shi daga baya sai ya bar ƙauyensu ya shiga garin bagadad ya bar ƙauyensu ya shigo ina garin bagadad an gane ko kamar yanzu ka ce kamar dambo zuwa nan cikin gari malami an haife shi a dambo to amma ya taso ya bar damban ya kuma shigo cikin gari to haka shi ma yana a anbar aka haife shi ya bar anbar din kauyen bagadad sai ya shigo bagadad din an gane ko to a nan ne ma ya haɗu da waɗansu manyan malamai guda uku a garin bagadad bayan ya fara karatu a hannun mahaifin shi sai ya shigo gari kuma ya haɗu da wasu malamai wanda wannan malamai su zaka wana shi akwai ibn razzaz ibn razzaz kun ji malamin farko akwai ibn shajari kun ji malami na biyu sai kuma aljawaliki aljawaliki shine malami na uku malamin farko ibn razzaz a wajen shi al-imam al-anbari ya koyi fiqh fiqh mazhabar shafi'iyya malami na biyu ibu wato ibnu shajari shi kuma a wajen shi koyi karatun nahwu malami na uku a wajen shi koyi adam an gane ko gaskiya wato ibnu al-ambari ya kware a ulumul arabiya sai da zan ma ba irin shi a zamanin sa ana ganin ba wanda ya kai shi kwarewa abin da ya shafi larabci a zamanin sa sai dai kuma shi talaka ne ya taso bai da komai yayi rayuwar talauci sosai da sosai kawai wani gida ne dama a gidan gado ya taso akwai wani gida da baban shi yake da shi da wani hotel wato gidan kwanan baki su kadai yake da shi dan abin da ya samu a wannan gidan kwanan baki din aka dan bashi da shi yake sayar littafai yake dan yin malejan rayuwarsa amma duk da haka yana da izzatun nafs an ce akwai lokaci da wani babban malami al almustadi wani wato babban mai kuɗi kai babban alhaji sai dai ana tuhuman yanayin samun kuɗin nashi kaman kuɗin nashi ana ganin hanyar da yake samun kuɗin akwai haram ya taba aiko mashi da dinare 500 kaga manyan kuɗi ne amma wallahi yake karba almajirai suka ba shi yara suka ce ka ba yaron kamar an ka ya girma bai shi da ko sisi ka ba shi ijali yace a'a ai ba ni halitta yaron ba balle in ce zan azarta shi ba zan karɓi kuɗin haram in wannan ba ba ya ba ɗana ba bai karɓan kuɗin kyautar sarakuna ma'ana yana da izzatun nafs ya rasu a garin Baghdad ana ganin kuma tun da ya baro kuɗin sai shigo Baghdad bai yi tafiya ba bai taɓa barin Baghdad ba ana ya ci gaba da karatuttukansa har lokacin mutuwansa ta zo a wannan Baghdad din ya rasu a daren Juma'a tara ga watan Sha'aban shekara ta 570 da bakwai a lokacin yana dan shekara 66 an gane wannan shine takaitaccen tarihin wa al-Ambari bismillahir rahmanir rahim ga kitabun littafin shi na alburga waɗannan littattafai suna da yawa da ake rubuta dangane da bambancin almuzakkar wal muannas akwai ibnu jilbi shi ma ya rubuta kun ga nashi nan almuzakkar wal muannas na abul abbas muhammad bin yazid almubarrad wannan na almubarrad ne yana da yawa an gane ko sannan ga ibnu jilbi almuzakkar wal muannas in kun so duk za ku suna na a PDF za ku sauke ku mallake su duk dai bambanci ne tsakanin al-muzakkar wal mu'annas abin da yasa muka dauki na al-burga na al-ambari saboda ba ba ta da yawa a takeice ta kwarai kamar da na ambata mana in kun kirga shafukan duka ba su wuce shafi 20 da dan wani abu ba duka an gane shafi nawa 20 da wani abu daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku ashirin da uku tuwa ga kullum in za mu yi kaman guda biyu ko da ɗan wani abu to ba kwana biyar muna yin Allah da za mu sauke shi an gane to za mu je haka ba ta da faɗa da bayani ba bismillahir rahmanir rahim to suna Allah mai rama mai jin kai alhamdulillahi almutafarrid bi jalalil ahadiyya godiya ta tabbata ga Allah wanda yake yake yake banta bi jalalil ahadiyya da daukakan kadaitaka ba wani wanda zai ce shi kadai ne wa da wala sharika lahu sai Allah kaga wannan kadaitaka din ya daukaka Allah an gane ya ya daukaka da wannan wassalatu ala nabiyina muhammadin sayyidil bariya tsira da amincin Allah sabbata ga shugaban mu annabi muhammad sayyidul bariya wato shugaban halittu wa ala alihi wa sahbihi wa itratihi tahira azkiya da iyalansa da sahabbansa da itratihi tahira wato iyalan gidansa tsarkakakku azkiya waɗanda suke tsarkaka wa ba'du bayan haka faqad zakartu fi hadha al-mukhtasar a wannan summary din wannan takaitaccen littafin na ambaci bulgatan abinda zai kosar ya isar fil farqi bainal mudhakkari wal muannas wanda zai bambanta maka wace kalma ce take mace wacce ce take namiji wace kalma take namiji wacce ce take mace ala sabilil ikhtisar amma na kawo maka wannan duka a takeice fallahu ta'ala yanfa'u bihi Allah ya amfanar da al'umma da wannan littafin innahu karimun gaffar lalle Allah mai karamci ne mai yawan gafara ilam ka sani annal muzakkara asalul lil muannas muzakkar shine asali in kaga muannas an ciro muannas ne daga me daga muzakkar muzakkar shine tushe an gane daga al'akilu kake samun al'akilatu an gane kake samun me daga azzaki kake samun azzakiyatu shi al-muzakkar shine asali muannas far'i ne an gane ko wa kuwa ma khala min alamati ta'nif to in baka san kalmar da ake kira kalmar da ake ce mata muzakkar ba abin da ake ce muzakkar shine duk abin da bai da alama ta ta'anisi alama ta matantaka da alamar matantakan nan ya kaskashe biyu akwai lafzan akwai takadiran an gane al'alamatul lafziya alamomi na matantaka na furci na lafazi da kuma alamomi na matantaka wadda na kaddarawa ne ba za ka ganshi a rubuce ba ba za kuma ka faɗe shi a karance ba kaddara shi ake yi wa huwa ala zarbain shi wannan taqdir din an gane shi alama na lafazi kamar wannan bai da matsala an gane da an ce al'akil ka an ce al'akil to an sa ta koyi ka san alama ce ta me ta mace an gane ko aliful mamduda ko aliful maksura kaga duk wannan menene alama ce ta watantaka to amma wanda kaddara shi ake yi ana ji ana ne wanda kaddara shi ake yi ko huwa ala darbai shi kuma ya kaskashi ya kaskashi na biyu shi wanda kaddara shi ake yi ahaduhuma haqiqi wal akhar ghairu haqiqi an gane na farko shine al-muzakkar al-haqiqi alamatu taqdiri al-haqiqi na haqiqa tabbas shi namiji ne wal akhar ghairu haqiqi sai na bi kuma in aka bibiya shi din wanda ake ce mishi muzakkar za a ga ba muzakkar din bane an gane ba na haqiqa bane na majaz ne kila ma mace ne abin amma kuma sunan shi namiji ne shi ko wancan a hakikanin shi namiji ne za a baka misali fa ammal haqiqi muzakkar na haqiqa fama kana lahu fardu zakar duk halittan dake da al'auran da namiji duk halittan dake da mazakuta an gane to wannan muzakkar ne haqiqi nahawa ar-rajul zaka man kalmar rajul ai kaga shi rajul din muzakkar ne haqiqi yana da mazakuta da aka kalman ma ar-rajul din ba za a ce ja'atir rajul ba sai dai a ce me ja'ar rajul kaga muzakkar ne haqiqi tunda yana da mazakuta na ƴaƴa maza an gane kaman me aljamal raqumi raqumi yana da mazakuta zabgegiya ta irin tawa irin tasu irin ta maza an gane kaman me kaman doki farusu alfarsu kaga muzakkar ne haqiqiyun li'annahu kana lahu fadlu zakar kaman alhimaru ka gane muzakkar muzakkaran hakikiyan an gane faqis ala zalika takun allama wa amma ghairu haqiqi amma wanda yake ba haqiqa bane sai dai shi a karan kansa ba haqiqi bane amma sunan shi haqiqa sunan shi muzakkar ne fama lam yakul lahu zalika wanda bai da kenan ma kan laysa lahu fardu zakar misali aljidaru aljidaru a larabci namiji ne saƙaƙar jidaru za ka ce kakka taɓa cewa saƙaƙaƙen jidaru an gane ƙamar jidaru za ka ce kakka taɓa cewa mai ƙamatin jidaru amma kuma yana da fardu zakar ka ɗauki al'amal aiki al'amalu namiji ne nin da ga al'amal an gane al'amal an gane za ka ce a a na jahala amalu ba ka ce na jahatul mai amalu ba al'amalu na jihun ba ka ce al'amalu na jihatun ba to Allah kun gane wannan to kun ji yadda namiji yake nan an baka wata dunkulalliyar ka'ida ne ka je in ka ga dan bunsuru kun gane tyson to taiso menene eh muzakkar ne sunan shi dukkan namiji ne saboda lahu fardun mai alkabshu fa to sai kuma waɗansu waɗanda su ba su da ba su da abin nan ɗan alamomin amma kuma su majazi ne ba haƙiƙi ba ne mazan ne kaman ƙalamun alƙalami an gane haka alƙalami mene ne namiji ne to mu je sai ce fa'amma haka ne fa'ammal haƙiƙi wal mu'annas to za an gama da maza za a zo mana ɓangaren mata والمؤنث مؤنث ما كانت فيه علامة التأنيث مؤنث هنا wanda zaka ga alamatu ta'nis qarara lafzan aw taqdiran ko alafazi ko kuma kaddarawa ko alafazi ko ame huwa ala darbain shi ma aka kashi biyu haqiqi wa ghayru haqiqi an gane shi ma na kaddarawa ya kaskashi biyu tunda wanda ake sawa ai ba shi da matsala kun gane amma haƙiƙi da gairu haƙiƙi fa amma haƙiƙi na haƙiƙan fa ma kana lahu farjul unsa duk halittan da take da farji irin na mata to mace ce nawul mar'a misali ita kanta macen dan adam naka dauki raƙuma saboda suna da farji na ayya mata sunan su me sunan su a larabci zaka ga shi ma mace ne wa ma gairu haƙiƙi amma dauki ba haƙiƙa ba fama lam yakul lahu zalika wanda bai da wannan nahwa alqidr yanzu dauki lafazin alqidru tukunya alqidru laysa lahu farjul unsa laysat laha farjul unsa amma alqidru ho mace ce annaru dauki annaru mace ce huwa aidan ala zarbai zaka ce kaliyatul qidru kaliyatul me qidru fasadatul qidru kaga a zahiri kaman namijin suna ne amma menene mace ce dauki annaru annarul lati huwa aidan ala darbain su ma sun kaskashi biyu shi wanda yake gairul haqiqi da ahaduhuma maqisun akwai wanda kiyasi ake wal akhar gairu maqis akwai wanda ba kiyasin shi ake kan wani abu ana kiyasin sa ne kan wani macen suna sai shi ma ya zama mace an gane fa amal maqis wanda yake kiyasan sa ake yi fa ma kana fihi alamatu ta'nis lafzan wanda ke da alaman ta'nis a lafazin shi wa alamatu ta'nis ala darbai alaman ta'nisi ko in zaka gani ana sawa suna dan ya zama mace guda biyu ne ahaduhuma alifun na dai shine alif wal akhar ta'un nabi shine ta'un ta kuli kenan fa amma alif shi alif din fa ala darban ya kaskace biyu guda biyu ne alif din haka kashi bi wannan da mamduda da me da maqsura aduhuma alifun maqsura alifun me alifun maqsura na hubula kaga hubula alifun din menene maqsura ce bushra alifun din menene maqsura ce wal akhar kaman umra kaga menene maqsura wal akhar alifin mamduda alifin mamduda wanda za ga bayan alif din sai ga alhamza sai yake cewa alifin mamduda ga alif din sai alhamza ta mai nau humra'u hamra'u sahara'u zabba'u hawa'u hansa'u eh shahana'u safara'u kaga duk waɗannan alaman watantakan su shine alifin mamduda kun gane ko wa amma ta'u fana'u daribatun zahibatun shikenan kaga waɗannan sune alamun duk inda kaga waɗannan an yi kiyasin su ne aka sa musu waɗansu alamu su ba haƙiƙanin matattaka bane amma an sa musu waɗannan alamun ko dai a sa takuri ko a sa alifin maqsura ko alifin mamduda wa amma ghairul maqis fama lam yakun fihi alamatu ta'nith lafzan wanda yake shi asalin shi mace ce ba ta hanyar kiyasi ba shine wanda ba za ma ka ga wata alama ba ba za ka ga takuri ba ba za ka ga alifun makusura ba ba za ka ga alifun mai mamduda ba wa in kanat fihi taqdiran duk da yake za a kaddara akwai shi a kaddarce amma ba shi a zahiri wa qad jaa zalika fi kalamihim kathira wannan yazo a maganar laraba da yawa fa min zalika as-sama'u as-sama'u kakkace alifin mamduda ne fana ashe wannan asaliya ce as-sama in ka cire wannan alifin din sama sam ba zai bada ma'ana ba sauran ko da kaji na dazu din nan daga daga humru sai zama humra'u ja kenan ko daga saharu sai zama me sahara'u daga safar sai zama me safara'u an gane to da haka wannan kaga sama'u ba wani alama na matantaka babu takuri babu alifin mamduda ko makasura Allah ta tudullu al-ard saman da take rufe ƙasa mace ce mu'annatha mace ce Allah ta'ala Allah ya ce was-sama'i wa ma banaha bai ce was-sama'i wa ma banahu ba wal ard allati tudillu as-sama'u ƙasa ma wacce sama take bata inuwa mu'annatha ita ma ƙasa mace ce in zaka yi larabci ƙasa mace ce al'ardu mace ne, ƙala ta'ala, wal'ardi wa matsa haha, Allah bai ce wal'ardi wa matsa haku ba, fa a ƙulu, an gani, daga sai ka ce salahatul ardu, kaka ce salahal ardu. Eh? Salahatul ardu saboda ƙasa mai ce ce, eh? Mace ce, a larabci. an gane ku kiyaye wannan yana da matukar muhimmanci kar gwakyaran da muke ma Hausa mata na ne hula na ne eh jaka na ne an gane mai ta irin wannan a'a larabci dole komi mace ka bashi hakkin mace namiji ka bashi mai hakkin namiji an gane fa'ama qaulu sha'ir to sai ce to kila ka zo wata ran kara karatu ga maganan waki mawaki na cewa fala muznatun wa taqad watqaha wala arda abqala iqalaha fala muznatun muzna girgije kenan wa taqat watqaha girgije bai saukar da ruwan shi ba wata ku shine ruwa fataral wataka ya kharju min khilali almuzna kuma shine me to ita girgije muzna muznatun girgije wadda kat wadda kaha bata saukar da ruwanta ba wala arda abqala ibqalaha ita kuma kasa bata tsirar da tsaranta ba albuqul zaka ji an ce albuqul me albuqul mabin kasa kasa kaman su doya dankali da sauransu to abqala ibkalaha to anan gurin an ce mana kasa al'ardu mace ce me yasa yadda aka yi ma muzuna aka ce wadaqat wadaqaha kaga muzuna tunda mace ce to nan ma da ce wala arba abqalat ibkalaha me yasa ba faɗa haka ba sai aka ce abqala alhali kuma ardu menene mu'annasa ce mace eh ban san ce ardu babu wani da wani basara ba kaida ake magana wala arda arda anan wurin me tace muannas muannas an gane muannas to haka in muannas ne aka wata ce abqalat to me yasa aka ce abqala shine al'ambari zai ba mu ansa an gane yace abin da yasa aka ce haka fa inna ma qala abqala bit tazkiyah yace abqala ya kawo wakilin sunan maza li'anna ta'anithal ardi ghayra haqiqi saboda ta'anithul ard ai ba ta'anithun ne haqiqiyun ba ta'anithun ne me majazi an gane ta'anithun ne me majazi walaysa fil labdi alamatu ta'anithi alafazan ardu ba wani alaman da ke nuna cewa menene shi muannas ne fasara bi mandilati ghayri muannas takan aka zo ana magana sai ana iya ije shi a matsayin wanda yake ba me ba mu'annas ba kaman annahu kana iya cewa annarul ladhi wani lokaci saboda ai annarun ba wani alaman ta anisi sai ka ije shi a matsayin mai amma asali annarul ladhi sai dai kana iya ara masa aikin muzakkar ya aiki a wajen saboda suna iya sajewa dan sun yi kama da muzakkar din wa hadha an-nahwi yaji'u fi ash-shi'ri khasa amma fa wannan awaka ne kawai yake ake haka annaru din zaka ce annaru ladhi a ina ne kawai awaka kawai banda me amma in magana ne na yau da gobe dole ka ce annaru lati dole ka ce al-ardu lati ba al-ardu lati ba an gane amma awaka ne kana cewa al-ardu afqala ba afqalat ba fala tullu ala tazkir baya nuni akan cewa al-ard da mawaki yace fala muznatun wadaqat wadaqaha wala arda afqala ifqalaha baya nuna cewa ƙasa eh namiji shine fala tullu ala tazkir bai nuna cewa ƙasa namiji wa shamsu muannasa dan uwana kasancewa lafazin ash-shamsu da ke nufin rana mace ce falamma ra'ashamsu badigatan qala hadha rabbi hadha falamma afalat qala la yuhibbul afili qala ta'ala washamsu tajri lil mustaqarrin laha kaga tajri yace bai ce ya jari ba fa ma qawlu qawluhu ta'ala amma da Allah yace wajumi ash-shamsu wal qamar bai ce wajumi atish-shamsu wal qamar ba kaga anan wurin ya nuna kaman kenan namiji ne ga ce Allah ya ce falammara alqam falammara ash-shamsa badigatan kaga annan wace ce to amma kuma sai gashi anan aka ce wajumi ash-shamsu ba a ce wajumi atish-shamsu ba me yasa fa inna ma zikira an mai da shi an sa ta zikiri ne da anna ta'anisi kuma domin da ash-shamsu da alqamar dum mu'annas ne amma ta'anisun su kairu haqiqi ba na haqiqa bane wa idza kana almu'annas at-ta'nis ko ghairu haqiqi duk lokacin da aka samu mu'annas ta'nisan shi ba na haqiqa bane kaman annaru kaman alqidru an gane jaza tadhkiru jaza tadhkiru fi'lihi to fi'lin shi ana iya kawo shi a matsayin namiji fi'lin shi amma na sharadin idza taqaddama alaihi in ya riga shi zuwa halawa ganewa in ya riga shi mai in ya riga shi zuwa in fi'ilin ya riga ismin zuwa fi'ilin ya riga shi wannan ismin wanda yake mu'annas ne mu'annasun ghairu haqiqi in fi'ilin ya gabace shi misali kana iya cewa hasuna daruka kaga daru mu'annas ne amma mu'annasun haqiqi aw ghairu muhaqiqi ghairu haqiqi to in lafazin hasuna fi'ilin shi riga shi zuwa to kana iya cewa hasuna kaga hasuna ba hasuna ba kun gane kuma kana iya cewa hasunatu daru din hasunat hasuna daruka hasunat daruka kamar da kake cewa ittarama naruka ittarama naruka kaga ittarama na namiji ne amma ana iya sa ma naru saboda muannas ne gairu haqiqi kuma gashi me fi'ilin ya gabace shi amma da cewa kai daruka hasuna sai a ce kai kuskure dole ka ce daruka hasunat amma tunda hasuna din fi'ilin ya gabaci ismin zuwa ya gabaci shi sunan to kana iya zakkara shi ko ka annasa shi shine za ga yace hasuna daruka ittarama naruka hasunat daruka ittarama naruka wa ma ashwa zalika an gane kana iya cewa ghalliyat idruka ghalliyat idruha غالية قدرها كنا يشوفوا كيتوا غالية قدرها كوي كتمي غالية قدرها النفس جماعة لفظ النفس ما تجي النفس من هنا مؤنثة قال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله نفس ما تجي أن قال kakace kakace khabisa kakace kakace khabisa nafsul kafir kakace khabisa me nafsul kafir sai daga ce me khabusat fa amma qawluhu fi fil jawab amma da Allah ka ji can a ƙarshen ansan da Allah ya ce an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah bal qad ja'atka ayati ko bala bala qad ja'atka ayati kaga an cewa tai an taqula nafsun kar ya zama an aiko manzanni ne dan kar wata rai ta ce ya hasrata ya kai cuna alama farrattu fi jambillah ga sakacin da nayi ta fuskacin ubangiji na ya ce in yi kaza ban ba bala Allah ya ce a aha kad ja'atka kai rai din ja'atka ayati ayina sun zo maka kaga sai Allah bai ce wato kad ja sai ce ja'atka ita kaga annabsu din ja'atka annabsu din wanda yake annabsu tunda muzakkar ne ya gabata a ce ja'atki annabsu tunda muzakkar muannas ne kai tunda muannas ne annabsu kada ja'atki ke annabsu din kada ja'atki to sai me yasa bai ce kada ja'atki ba sai ce ja'atka kaman annabsu din muzakkar ne alhalin muannas ne me yasa haka bit tadkiri akai tadkiri fa hamalahu ala ma'ana nan wurin saboda ya dauke annabsu din akan ma'ana ne annafsu a nan wurin tana da ma'anan al'insanu da annan nafsa fil ma'anar insan fi ma'ana insani don annafsu a cikin ayan an ta kula nafsun bi ma'ana an ya kula insanu ne asalin abu nafsun yana wakiltar insani kar mutum ya ce ya hasarata ala an gane to saboda an ɗauke shi ne akan ma'ana ka kauli shi kamar da yadda mawaƙi ya ce qamattu bakkihi ala qabrihi ملي ملي من بعدك يا آمر تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصر وتما تاتي أنت يا رسول وتما تامي أنت يا رسول so da ɗanta ya rasu ana ji sai ta je kan ƙabarinsa tana kuka ta ce ƙamattu bakki ki ala ƙabarihi ƙamat ta miƙe tu bakki ki ala ƙabarihi tana masa kukan mutuwa akan ƙabarinsa uwashi kenan ta ce malli min ba a duka ya amiru bayan ba kawa nike da shi kuma ya kai amir sunansa amir tarakta ni ka tafi ka banni fiddari za gurbatin fitari ka banna a wani gida za gurbatin me yasa bata ce zaci gurbatin ba tunda gurba menene shi kanshi daru menene muannas ne kaga kamata ce fitari zati tunda me mace ce ita ce za kaga namiji gurbate kada zallama laysa lahu nasir wanda bai da mataimaki ya zai walakanta ya kaskanta faƙala za gurba abinda ya fi dacewa ta faƙalat faƙalat za gurba sai ta ce za gurba walam ta gurba ta ce ba shi yasa na ce mu kuskure ne nan faƙalatin faƙalat za gurba ce sai ta ce za gurba walam ta gurba ta ce ba kaga ba a ce walam ya gurba walam ta gurba ta ce ba za ci gurba ce li'anna mar'ata fi ma'ana insani saboda anan kafadin bar'atu ne a ma'anan kawai mutum an gane a ma'anan ne mutum shi yasa yake bashi wakilin sunan namiji kun gane wata ama ba'dun nahawiyina annan nafsa wasu malaman nawa sun ce lafazin annafs tuzakkar wa tu'annas ana mai da shi muzakkar ana mai da shi me mu'annas an gane ko inji wasu suka ce shi maltufafas ne yana ɗaukar namiji yana ɗaukar mai mace fala ya kunu kalam ma'amulan alal ma'ana da haka ba ta ɗauke shi ne akan ma'anan can ba na cewa almar'atu da ma'anan namiji an yi kawai annafs in ka ga dama ka ce wato salahan nafsu in ka ga dama ka ce salahatun nafsu wal udhun muannas jama'a kun ga kunnin nan labazin udhun ya meye mace ce qala ta'ala Allah ya ce wa taqiyaha udhunun waqiya bai ce waya iyaha udhunun waqiyun ba ja'a bil hadisi annahu lamma nazara hadhihi al-aya ya tabbata ya zo a cikin hadisi lokacin da waccan nan aya ta sauka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce allahumma ja'alha udunu ali ya Allah udunun wa'iya ka sanya kunnin ali ibn abi talib ne ya zama udunun wa'iya an gane a cikin tafsirin al-imam at-tabari kun gane ko bi isnadihi an makahul qal qara'a rasul san kasa za ku duba qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata iyaha udunun wa'iya thumma altafata ila aliyin sai kalla aliyu fa qala sa'altu allah an yaj'alaha udunaka kina roki allah ya sanya ya zama kunninka qala ali radiyallahu anhu fama sami'tu shay'an min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa nasituhu daga nan duk abin da naji wajen manzo Allah ba wani manta shi an gane wa fi tafsir tibyan at-tusi kaga wannan duka na yan shi'a ne wakila innahu lamma nazara hadhihi al-aya ma'ana wannan tafsirin na at-tusi ba innahu lamma nazara hadhihi al-aya qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma ja'al udhnu allahumma ja'alha udhna ali ya Allah ka sanya udunin wato kunnan Ali ibn Abi Talib ne udunin wa'iya da wa fi muhadarat al-udaba walamma nazala qawluhu ta'ala wa ta'iyaha udunun wa'iya qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lim alikin sa'altu Allah an yaj'alaha udunaka ya Ali falam yasma ba'da dhalika shay'an illa hafizahu sai zama Ali ibn Abi Talib yana hada haddace ilimi an gane ko qala ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullahi ibn Abbas mata wannan koyo ku bincika isnadin sa da sauransu mu abin da ya shalle mana yanzu gano al-muzakkar wal muannas amma wannan magana ku je ku bincika ta kun gane fa kana ali radiyallahu anhu au an nasi ay ahfadakum sai zanto ali ya fi kowa yawan hadda an gane ko wasaqu qauri muannas muannasa macen suna ne qauri قال تعالى والتفت والتفت الساق بالساق kaga bai ce waltafata ba sai ce bai ce wal sai ce waltafati saqu aka sa ta'un na waltafati saqu bai ce waltafata saqu bai ce waltafata saqu ba sai ce me yawwa kaga mace ce wal qadam ina diddige ashe shi ma mace ce mu'annasa qala ta'ala fatazila qadamun ba'da subutiha ba a ce ba'da subutihi ba kaga fatazila ba a ce fayazilu ba haka ne kuwa fa fatazillu kenan fatazillu qadamun ba'da subutiha fatazillu qadamun ba'da subutiha kaga ba a ce fayazillu qadamun ba sai aka ce fatazillu qadamun ba'da subutiha an gane ko fatazillu qadamun ba'da subutiha an gane ko at-tayru na tsuntsu muannasa tsuntsu kanka ce ja at-tayru an gane kanka ce me akala at-tayru kanka ce sharaba at-tayru sai dai me sharaba at-tayru fasadat at-tayru al-haqala an gane qala ta'ala awalamma yarau أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم سيتمي صافات ويقبضن كذا يقبضن يعني نونا متشي ما تاني صافات ما نونا مي ما تاني والبئر إنا البئر نمي لفظا البئر نريجيا شما مؤنثة متشي قال تعالى وبئر معطلة da rijiyoyin da aka yi watsi da su sai bai ce mu'attalun ba wal ba'iru na raqumi mu'annasa qala ta'ala wallam ma fasala wato wal iru na tawaga wal iru mu'annasa qala ta'ala wallam ma fasalat al iru bai ce wallam ma fasala al iru ba thumma qala sha'ir wallam ma atat wallam ma atat hal iru qalat abaridun من التمر أم هذا حديد وجندل أغاني walamma atat halair wa qalat abaridun lokacin da tawaga ta zo ta iske mutanen gari ta shigo gari sanda tawaga tawaga ce take tafi akan hanya sai suka iske wani kawai suka suka isa gari sai ka tambayi mutanen garin qalat kaga al'iru qalat walamma atat haliru kaga atat ha bai ce ataha ba kuma aka ce qalat ba a ce qala ba ya nuna mace ce abaridun akwai ruwa mai sanyi min wato abaridun min tamri akwai dabinai masu sanyi am hadha hadidun koko wannan kawai da muka iso wannan gari da muka zo karfe ne kawai kwakwan kwakwan ba komi wajen dalu an gane ko jandal shine dutsen da yake tsakiyar kogi in aka samu wani dutse a tsakiyar kogi wanda ruwa kan zo ya take shi sai ya kauce shi yake ce mai jandal daumatu jandal jandal dutsen da yake mai tsakiyar ruwa magudanar ruwa ruwa na gudu sai dai ya sa ya tsakiya bi gefe da gefe amma shi bai rabauta da komi in ka je kan dutsen sai dai ka mutu da kishi shi ne ya ce to zuwa ta nan ƙauyen nan ƙarfe ne da jandal an gane da dutsen tsakiyar ruwa kawai ba komai da za a iya samu domin ga dutse a tsakiyar ruwa ka je kawo kan shi ya za ka iya shan ruwa ga ruwa na wucewa amma zai ka mutu da kishi an gane to ce ala mutanen garin nan dai ba su da kyauta ne ba su da komai ba su ije ba su ba wani ijiya ba karafuna ne kawai da duwatsun tsakiyar ruwa an gane kila sun gago na kai sun kewaye mutanen gara amma kuma ga alamun ba za su ba su abinci ba suka ce su kawo dabino in ba haka ba garin sun zama karfe da ne to kaga a shakid da shine al'iru aka ce kala kuma aka ce atata wal asa mu'annasa jama'a lafazin al asa menene mu'annasa mace ce qala ta'ala Allah ya ce qala hiya asaya atawakkau alaiha qala hiya kaga bai ce huwa asaya ba wala yuqalu hadhihi asati kaga baka cewa hadhihi asati kaza wannan ta'u ta'lif din a kashe bitta wa yuqalu hiya awwalu lahnatin sumi'at bil iraq an ce wannan shine farkon kuskure na larabci da aka fara ji a garin iraq wani yazo zai larabci ya ce hadhihi asati wai na nufin wannan sanda ta ce wannan ba shi a larabci sai dai ce me هذه عصايا an gane hadihi me asaya wal ka'su mu'annatha me al ka'as eh kofi mu'annatha ka'as shine me ba fa'as ba ka'as kofi mace ce qala ta'ala ka'asan kana mizajuha zan jamila haka duwan larabci bai na ƙwar'ani wal ka'su la tusamma ka'san illa wa fihi kham to ga wani adabi da za a koya maka ba a ce ma kofi ka'as sai dai me sai ka ce ibrek kawai ibrek ba ni kofi na wani ne ibrek da bushi da buta duk ibrek amma in aka sa me to ko ba giya ba ko shayi yanzu da muka karatun da muna tunkaran goma a ce ga shayi gaga ka'as kenan an gane ko ka'asan kamin za za a san dabila wal ka'asu la tusamma ka'asan illa fiha kham kama anna tibaq kama anna al at-tibaq la yusamma mihdan illa wa alayhi ma yuhda kama anna tibaq an gane at-tibaq abubuwa biyu ana ce masa tibaq ana ce ma daro kun san daro eh ko ka ce kula a yaren yau irin babban kulan nan da ake tara mai abinci kun gane babban kula mai ake ce mata eh kula da ake ce mata katan kula din nan na roba ya bangaji to daro dai kun san daro to ana ce mai tiba ana ce mai ne a wato ana ce mai tibku ana ce mai tibku wato ana ce mishi wato attibaq attibaq attibaq daro sanan ina kanta irin kanta da ake ija magi waye waye a kitchen eh to shi ma ana ce mai tibak kantan da ake ije ijen kayan abinci an gane shine zaka ji Allah yana cewa la tarkabunna tabaqan an tabaq tabaq tabaq mataki mataki kenan sune irin wannan kantan step step da ake ije abubuwa to mu sani kama anna tabaq kama tabaq ne tabaq ne sunan ba tibak ba tabaq kama anna tabaq la yusamma mihdan ba a ci mishi mihda kanta mataki mataki mataki da ko kanta littattafai ne ana ce mai tabaq to ba a ce mishi mihda an gane illa wa alayhi ma yuhuda sai in an ija abin da ake yin mabaki kyauta yanzu kantan kicin ai iri ɗaya ne da Najeriya da tafai ko to amma sai aka daddora wani abin da in bako yazo za a dauko a bashi yanzu kantan ka na kicin din gidanka bako na zuwa za a dauko sabo a yi mishi abinci ko haka ne to ana ce mishi me mehida mehida sunan shi a larabci me mehida tunda an dora wani abin da in bako yazo za a dauka a bashi me amma aka kanta to aka dora littattafai ba ba ba dora wani abu na yin kyauta ba to shi sai dai a takaita kan cewa me tsabak din kawai ba a ce miki me hida shi ko kanta din akwai wani abu da ake kyauta a kanta sai a ce miki me me hida an gane walla hawan wala khiwa haka an gane ko wal khuwan ne al khuwan kusawa wannan kha'un din bamba والخوان والخوان باخوان ne ba والخوان لا يسمى مائدة إلا وعليها طعام an gane ko dining shine alkhuwan me alkhuwan dining kun san dining da ake cin abinci sunan shi a larabci ne eh alkhuwan in ka je ka cimma ga tebur ka baka an kewaye da kujeru me kake ce mishi bran akai da me kake ce mishi dayin ko me kake ce mishi dayin ko to da larabcin ne za ka rika ce mishi kowa kowa ya haddace a rika faɗa amma dai na cewa dayin din sai ya lallura ko a ce me kowa shine dayin to amma dayin yana nan a kowa sunan shi me kowa an gane amma da an ɗauko abinci an ɗora masa a kai ya tashi a kowan sai kuma me ma'ida an gane sanda ka kewaye shi da kujeru kawai malam ku zauna ku mitin ku tashi sunan yimi kowan amma da zaran an ɗauko fruit an ɗauko kaza an ɗauko kaza an ije na abinci ya zama me kenan ma'ida kun gane larabci wala janazatu ko kace janazatu ko kace jinaizu duk halatta jinaza ko janaza wal janazatu la tusamma jinazatan illa an yakuna alaiha mayyitun makara kun san makara ko ba a ce ma makara janaza ko jinaza sai an sa mamaci in ba a sa mamaci ba me ake cewa kawai annash an gane da an sa mamaci ta koma ta zame jinaza shi yasa ita kanta gawa ba a ce mata jinaza sai an sata makara an suturta ta to da makaran da gawan duk sai a ce musu me jinaza in aka suturta gawa sai a ce mishi me junaza in ba a suturta me ake ce mishi jusam jusam jusam gawa kawai wanda ba a riga an mata wanka ba ba a riga an sa mata likafani ba sunanta me jusam idan za ka yi larabci kila kana so ka yi wa'azi yan social media kaga sai su dauko mutum ya fada a titi an kashe shi sai su dauki hoton sa a social media kakka ce to ana sa janaza sai ka ce ana sa me to sa amma da zaran an masa wanka an sa likafani an sa shi a cikin kabari an sa shi a cikin likafani ya zama me ya zama jinaza ko kuma me janaza ko janaza ko jinaza ta halatta a karanta a haka an gane ko wal ankabut girgizo mu'annasa mace ce fa qala ta'ala Allah ya ce masalul ladina takhadhu min dunihi awliya'a kamasalil ankabut takhadhat baita an gane kamasalil me an kabuti takhadat baita an gane faqad yajuzu fiha at-tathkir fiha at-tathkir sai dai an kabut tuzkar wa tu'annas zaka ce ja'al ankabut zaka ce ja'at al-ankabut an gane ko wannan na kudan zuma al-mu'annasa mu'annasa mace ce qala ta'ala wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali biyuta kaga an ittakhidhi kamar da kake cewa mace me if ali an ittakhidhi an sa ya al-mukhataba ko kaga mace ce wa qad yajuzu fiha tadhkir sai dai kuma ana iya cewa an ittakhid ana iya me tudhkar wa tu'annas ko a dauka nahal a matsayin namiji ko a dauka a matsayin me mace ana ji wasailu tudhakkar wa tu'annas lafazan wato as-sabilu as-sabilu kun gane lafazan as-sabilu wani lokaci ka dauke shi namiji wani lokaci ka dauke shi me mace qala ta'ala wala hadhihi sabili ad'u ila Allah kaga hadhihi ya nuna hadhihi din mece ce sabil din mace bai ce hada sabili ba wa qala ta'ala wa in yaraw sabila rushd la yattakhidhuhu bai ce la yattakhidhuha ba kuma kakenan tudhkaru tudhakkaru wa me wa tu'annas mace ne kuma namiji ne a lokaci wa in yaraw sabila la yattakhidhuhu sabila da aka lafazin sabil in kaga dama ka dauke shi namijin ka dama ka dauke shi me mace wannan shine shafin karshe da na matsaya a kansa shafi na 21 din nan wa taqutu yuzakkaru wa yu'annasu lafazin at-tagut ko ka dauke namiji ko ka dauke shi me qala ta'ala walladhina ittakhadhu at-taguta an ya'buduha an ya'buduha walladhina ittakhadhu walladhina ittakhadhu at-taguta an ya'buduha an gane ko walladina mummune sune wadanda istani wattaguta suka nisanci tagut an ya'buduha ba sa bautan su a cikin suratul zumar haka Allah ya ce yuriduna ayyata hakamu ila taguti wa qad umiru ayyakfuru bihi ayyakfuru bi ce biha ba kaga to zakkaru ko to annasu yadda ka dauke shi wal an'am ba na dabbobi تذكر وتعنث قال تعالى وإن لكم في الأنعام لإبرة نسقيكم مما في بطونه أشياء الأنعام من بطونه أشياء المذكر لي أنا وقال تعالى في موضع آخر نسقيكم مما في بطونها ذاك تذكر وتعنث ذلك كان زمن قالوا wasu kalmomi sai ka ji su muzakkar ne da las kuma mu'annas ne wasu kuma ka kiyaye su wajen larabcinka ka karɓa kwakyara wajen rubutu da wajen larabcinka kakka ba mace wakilin namiji kakka ba namiji wakilin me inda kuma aka bude ma kofa ko kai gabas ko kai yamma ko mu'annadin ko muzakkar wannan kuma ka san da su an gane ko wariku iska fa wa asma'uha mu'annasa iska da sunayen iska gaba daya me kaman suna kaman saba kaman hawa eh kaga arrihu iska din sunan da kuma kaman saba kaman hawa alhawa na iska an gane arra'iha arrihu an gane da kyau duk iska da sunayenta duk mu'annasa ne dukkan su Allah ya ce wali Sulaiman ar-riha asifatan kaga bai ce asifun ba bai ce asifan ba tajari yace bi ce ya jari ba bi amri thumma qala sha'ir ajibtu min as-sarin war-rihu qarratun ila daw'i narin bayna faradata war-raha ajibtu min as-sarin yace nayi mamaki ajibtu min as-sarin nayi mamakin masu tafiyan dare war-rihu qarratun a lokacin iska na dauke da sanyi kaga da zai siffanta iska sai ce me qarratun bai ce warihu qarrun ba sai ce warihu me qarratun an gane ko ila zau inarin suna tafiya za su je wajen wani hasken hasken wuta baina fardata warraha yana tsakanin wani gari ne da ake cewa farda da kuma raha an gane ko to sai mu tsaya nan sai mu tashi wannan insha Allah subhanahu wataala barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma haka za mu ci gaba da wannan karatu kamar yadda muka faɗa alhamdulillah mun dan yi misin takir kaɗan ne wala Allah saboda gabatarwa da muka yi dama a wajen karatu na ce muku sai an kai nawa goma haka ne za mu rika fara bayan sallah asuba amma za mu rika tashi nawa goma to yanzu goma da minti biyar la'alla saboda shimfiɗa da ɗan shirye-shirye da sauransu amma muka sauke su kuma tabba za mu kawo da tabai ne masu muhimmanci